الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na hudu ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 19 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa dai a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Al-Qutufu Dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin na na wato babban littafin nan na nuniya ta al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 47 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna karkashin al-qadru al-qadaru manzilatuhu wa maratibuhu wa kamalu hikmatillahi fihi wa wujubul imani bidhalika mun karanta baiti na tamanin zuwa na tamanin da shida to muna sharhin waɗannan baituka ne har zuwa yanzu wanda insha Allah ina tunanin a yau za mu iya karkare sharhin waɗannan baitocin kuma mu shiga sabuwar gaba insha Allah ta'ala a darasin da muka yi wancan satin ya yi mana sharhin subhana man yujiril umura bi hikmatin fil khalqi bil arzaki wal hirmani wato akwai hikimar Allah madaukakin sarki a cikin halittarsa inda yake azurta wasu ya kuma hana ma wasu wannan ko shakka babu hikimar ubangiji madaukakin sarki ta hukunta haka da haka ubangiji ta'ala bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana gudanar da al'amura gwargwadon abin da hikimarsa ta zartar ubangiji ta'ala shi ke kaddara wa kowa ajalinsa da haka yadda muka zo daban-daban ba rana ɗaya ba kowa kuma da ajalin da Allah ta'ala ya ɗiban masa wanda zai koma zuwa gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara wa kowa arzikinsa kuma arzikin ba iri ɗaya ba ne wani an nau'anta masa nau'o'in arzak ɗin wani an ba shi nau'i ɗaya wani gashi nan kowa akwai irin arzikin da Allah ta'ala ya ƙaddara zai samu wani an ƙaddara masa samun aljanna wani kuma an ƙaddara masa samun shiga wuta wannan gwargwadon hikimar Allah maɗaukakin sarki da iliminsa na tun fil azal wannan yana gudana ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ƙaddara tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekaru dubu hamsin Allah ta'ala ya san dukkan waɗannan abubuwan bilabtida'in ba tare da farko ba ga shi ilimin nasa da haka Allah ta'ala shi ke gudanar da arziki da halitta da ajali da kyauta da bayarwa da da hanawa duk waɗannan suna gudana ne da hikimar Allah maɗaukakin sarki cikakkiya wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah maɗaukakin sarki kuma yace da yana shimfiɗa ya shimfiɗa arziki ga bayinsa kowa da kowa ya zama suna da nau'in arziki iri ɗaya labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha to da sun dinga ketare iyaka da zalunci a ban kasa sai dai Allah ta'ala yana saukar da arzikin ne yana saukar da shi gwargwadan abin da ya ga dama innahu bi ibadihi khabirun basir domin Allah ta'ala mai cikakken sani ne kuma mai gani ne game da bayansa Allah shike saukar da ruwan sama bayan an fidda tsammani an yanke kauna kuma shi yake yaɗa rahama wa huwal waliyul hamid da haka Allah maɗaukakin sarki kuma ba a tambayarsa dan me yasa ya aikata ma fa'ala shay'an illa li hikima babu wani abu da Allah ta'ala ya aikata wanda babu hikima a ciki kuma ba lazimi bane sai mun san hikimar Allah a cikin abu kaza kafin mu bautata masa ya ishe mu kawai Allah ta'ala wato shi ya halicce mu dan bautarsa kuma mun yi imani akan haka kowane abu da Allah ta'ala ya halicce shi ko ya shar'anta akwai hikima mai zurfi a cikin haka da haka ba abin da ya dame mu ba mu da wani zaɓi illa kawai mu bi mu kuma miƙa wuya inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun wannan babu bukatar sai ka san me yasa aka ce kai kaza me yasa ba a ce kai kaza ba gini akan haka duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi wadata da yalwar arziki ya gode wa Allah akan haka godiya da baki godiya da gaɓoɓi ta hanyar ba da haƙoƙin wannan ni'ima ɗin ta hanyar ciyarwa da kashe wannan arzikin ta fuskoki da dama cikin fuskokin alkhairi irin su ba da zakka da makamancin haka haka kuma wanda Allah ya jarrabe shi da kuncin rayuwa da talauci da babu shi kuma Allah ya yi mai wannan jarabawan ne don ya yi haƙuri duk da ba shi da wadatar abin hannu duk da talauci da wahala da kunci da yake fama da shi na rayuwa a cikin arzikinsa babu wa yalwa sosai sannan wannan duk Allah ta'ala ya yi haka ne don jarrabawa ga shi kuma wannan ɓangaren ko kuma wasu musibu da Allah ta'ala kan jarabci bawa da su ya gwada shi ga zai yadda da kaddara ko kuma zai bujire da haka ya yadda da hukuncin Allah ya yadda da kaddarar Allah ya zaura lafiya ya kuma sani babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta kakaf sai ta cinye ajalinta a wannan rayuwa wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ta'ala ya ce kuma kowace halitta da take tafiya a ban ƙasa arzikinta yana wurin Allah ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san matabbatarta ya kuma san ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithi wanda imam ibn hibban al-hakim al-baihaqi abu nu'aym hadithin jabir dan abdullahi wanda albani ya sa hashi a cikin as-sahiha yace manzon Allah yace la tastabdi'ur rizqa kada ku karaya da jinkirin arziki kada ku karaya akwai wanda sai kusan shekaru sun tura ma arzikin zai zo da aka jinkirin baya nuna ba zai zo ba wani sai an dan yi tafiyar wani sai an raba tsakiya wani sai an tafi karshe sai ga budin yana zuwa ashe kuma ajalin ya zo karshe sai kuma ga an fara jin daɗi an fara samu rayuwa ta fara sauyawa sai kuma mala'ika ya kwankwasa kofa lokaci yayi da haka kar ku dinga ganin kar ku karaya da jinkirin zuwan arziki domin babu wani bawa da zai mutu hatta ya buluga akhiru rizqin huwa lahu har sai ya kai ya cimma ƙarshen arzikinsa fa ajmilu fi talabi ba sai kun nemi ta balbal ba ba sai kun nema ta haramtacciyar hanya ba ku nema ta tsabtatacciyar hanya akhdhul halal wa tarkul haram idan musulmi ya yadda da wannan ya kuma yadda da wannan ya kuma sallama wa hukuncin Allah da kuma yarda da abin da Allah ta'ala ya raba ya bashi balma yana sallamawa yana kuma yarda baya zama daga cikin waɗanda in Allah ta'ala ya jarrabe su ya karrama su ya yi musu wata ni'ima su fara cewa rabbi a karamani amma in Allah ya jarrabe su ya ƙuntata arzikinsu su ce kuma ubangiji ya ainihin wato wulakanta su idan ka fahimci haka cewa arzikin nan ga baki ɗayansa a hannun Allah yake kuma wa huwa khairun raziƙina babu mai azurtawa in fa Allah ya talautar babu mai talautarwa kuma in Allah ya azurta ka yarda da wannan ka huta duk wasu larurori da cututtuka ka warke amma da ka kasa fahimtar wannan to malam yana sake tabbatar maka karkashin waɗannan ayoyi da hadisai ka jahilci rayuwa ka jahilci addini za kuma ka sha wahala dole ka dinga fargaba dole ka shiga cikin kuncin rayuwa da kuncin zuciya wanda duk wanda bai yi ado da hakuri ba yayin jarabawa da godiya lokacin ni'ima ba to za ka ga yana fama da wannan kuncin da rashin jin daɗi don haka ɗan uwa adireshin arziki alamar arziki wanda yake wajaba duk mumini ya ado da shi shine idza udiya shakara wa idza tuliya sabara kawai in kai gunguni iyakar abin da zaka iya kenan baka isa kai samu wa kanka arzikin ba da haka in an azurta ka karka cika baki karka yi kuri karka yi homa karka yi girman kai Allah ne ya azurta ka in an jarrabe ka ka yi haƙuri wanda ya jarrabe ka akwai hikima da ta sa ya jarrabe ka ba kuma ƙiyayya ba ce in ka yi zunubi kuma ka nemi gafara wannan shine sha'anin mumini na gaskiya wanda yake mai kyautata wa Allah zato wanda duk ya kai wannan matakin to ya kai matakin ihsani ja'alanillahu wa iyyakum to duk mun karanta wannan satin da ya wuce nafizat mashi'atuhu bi sabiqi ilmihi wannan duk bayani ya riga ya gabata kai qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa idza alimna annahu hakamun adalun malai ce idan mun mun san cewa Allah madaukakin sarki hakamun wato mai hukunci ne kuma a cikin hukuncin akwai hikima adalun kuma adali ne wa annahu munazzahun an zulmi kuma mun yadda mun san cewa Allah tsarkakakke ne ga barin zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar bayinsa bane suratu fussilat aya ta 46 Allah yayi bayanin haka cewa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar bayinsa bane wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ta'ala ce da dai Allah bai zalunce su ba sai dai su ne suke zaluntar kawunansu sai dai zalunci a tsakankaninmu ko ka zalunci wani ko wani ya zalunce ka ko in zalunci kaina fa minhum zalimun li nafsihi ko kuma kai ka zalunci kanka amma dai ubangiji madaukakin sarki ba a jingina masa zalunci dan bai dace da shi ba adali ne subhanahu wataala suratul nahl aya ta 33 ai kanna mun sakankance mun yadda anna kulla ma jiri cewa dukkan abin da kaga yana gudana wa kulla ma yuqaddiru Allah subhanahu wataala da duk abin da kaga Allah ta'ala ya kaddara faruwarsa a kaina ko a kanka ko a kanmu gaba ɗaya huwa adulun adalcin kenan wa hikimatun baligatun kuma akwai hikima cikakkiya a cikin faruwar wannan abin da ya faru da ƙaddarawar abin da aka ƙaddara ɗin hatta lau badala na fi zahirihi sharrun wai ko da mu a zahirin abin da ya bayyana a gare mu mun ga sharri ne yanzu a ce an jarabce ka da talauci kuma a ce maka wai akwai adalci aka yi maka kuma akwai hikima ila kai zaka dinga ganin wannan talaucin ai sharri ne rashin lafiya da kake fama ai sharri ne asara ta dukiya ko ta rai da kake fama kake samun kanka ciki a wannan sharri ne e ko da mu a zahiri muna ganin sharri ne gare mu fa innahu sharrun nisbi sharri ne e dangane da ni ko kai ni ne nake ganin abin sharri kai kake ganin abin a sharri da Allah ya ki wadata ka irin yanda kake so ka wadata din an gaya ma akwai hikimar haka kuma ko a cikin tandun mai aka tsoma ka haka zaka fito akwai kuma hikima da ta sa Allah ta'ala ya maka haka na fata an gane duk da cewa kai kana auna abin da ya bayyana gare ni na rashin jin daɗi na rashin lafiya na talauci na kuncin rayuwa ina ganin sa a matsayin sharri kana ganin sa a matsayin sharri to ni ne bin nisba ilayya sharri bin nisba ilaika shine sharri walidhalika dan haka amma bin nisbatin ila Allah khairun dangane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba zai zama shari ba akwai hikima walidhalika la yunsabu sharru ila Allah subhanahu wataala mubasharatan dan haka ne za ga ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala kai tsaye wa inna ma yunsabu ilaihi qadaran ana nasabta sharri zuwa ga Allah ne ta fuskar kaddarawa a ce Allah shi ya kaddara sharri amma ba za a ce a jingina sharrin zuwa gare shi ba fa yuqalu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana faɗa ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wal khairu kulluhu fi yadayka washarru laysa ilayka haka manzo Allah yake yi saboda yafi kowa sanin Allah wajen ladabi wajen mu'amalantar Allah yace alheri ya Allah gaba ɗaya in dai alheri ne a hannunka yake sharri kuma ba a jingina shi zuwa gare ka ya Allah in an ji daɗi kai ne in an samu akasi to daga wanda ya samu akasin ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk da cewa Allah ta'ala wa ya ƙulu ta'ala kullum min indillah duk da cewa Allah ta'ala ce da alherin da sharrin duk daga wurin Allah suke wancan hadithin wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilaik hadithi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadithi na 771 hadithin Ali radiyallahu anhu wa yaqulu ta'ala kullum min indillah duk daga wurin Allah ne suratul nisa'i aya ta 78 wa qala Allah ta'ala ya kuma cewa suratul nisa'i aya ta 79 yace ma asabaka min hasanatin duk abin da ya same ka kyakkyawa fa min Allah daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka mummuna marar kyau fa min nafsika wannan daga gare ka ne fa mashi'atullahi annafizatu domin ganin damar Allah madaukakin sarki mai zartuwa tajiri yana gudana wannan ganin damar wafaka adalihi daidai da adalcinsa wa hikimatihi da hikimarsa fa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa wanda Allah ta'ala bai ga dama ba ba zai kasance ba ko da kaso ya kasance ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abinda ya ga dama yarhamu man yasha yana jin kan wanda ya ga dama fadlan minhu wa minnatan wannan falala ce daga Allah da kuma baiwa wa yu'adhibu man yasha kamar yadda Allah yana azabtar da wanda ya ga dama adalan minhu wa qistan wannan adalci ne Allah madaukakin sarki ya masa malil ibadi alaihi haqqul lazimun kalla wala sa'yun ladaihi da'i'u in udhibu fa bi'adalihi aw nu'ibu fa bi fadlihi wa huwa al-karimul wasi'u haka wani mawaki ke cewa malil ibadi alaihi haqqul lazimun bayi fa kasu ɗauka suna da wani haƙƙi na dole akan Allah babu ya ba ha kuɗi shi ya ga dama kakka ɗauka don ya dole ne sai ya baka baka da wani haƙƙi lazimi na tilas akan Allah baka da shi in ya baka lafiya ganin damar sa in ya baka ya'ya ganin damar sa in ya baka gida shi ya ga dama in ya baka mukami shi ya ga dama in ya baka ainihin mata shi ya ga dama duk wasu abubuwa shine yake ga dama ya baka karka dauka lalle kana bin Allah bashi sai ya baka shi sa kullun kawai sai dai kai ta roko sai dai begin mutumin duk da yake roko ba nasa bane roko yake dai ai masa alfarma a bashi da haka in ba baka wani mai kunkuni bacin rai na me zumfar baki na me kuncin na me ka bashi ajiya ne baka bashi ba shi sa malai yake cewa malil ibadi alaihi haqqul lazimun zan tashe ka daga nan kana mun bacci aka sa ni ma dinga bacci an gane ko ko dan ba zuba ma shayin bane malan dan san mai shayin eh au ka bashi amma yake bacin ma malil ibadi alaihi haqqul lazimun an gane ko sai ce kalla ko kaɗan abin ba haka yake ba ba haka ba ne ka ɗauka ko na haƙƙi lazimi akan Allah da kake bi babu wala sa'ayun ladaihi za'i'u amma abin da ake so ka sani babu wani aiki na ƙwarai za'i'un da yake tozarta ladaihi a wurin Allah inda ka yi an gane ko duk abin da ka aikata na alkhairi Allah ta'ala yana sanar da shi kuma zai tozarta ba wannan kam ka sani ka yi kyakkyawan aiki Allah zai saka maka amma ka ɗauka kana da wani haƙƙi lazimi akan Allah babu in uzibu sai ce in Allah ya azabtar da bayansa fa bi adalihi adalci aw nu'imu fa bi fadlihi in ko ya ni'imta bayansa wannan falalarsa ce da aka duk sanda ka ganka cikin ni'ima Allah ne ma falala ka gode in ka ganka cikin wahalar rayuwa bai zalunce ka ba adalci kenan wa huwa alkarimul wasi'u domin Allah mai karamci ne alwasi'u mai kuma yalwar falala ne wa qawluhu kullun fi ummil kitab da yace komai da ka ganshi yana nan a rubuce fi ummil kitab a lauhil mahfuz ummul kitab hiya lauhil mahfuz ummul kitab ana nufin allahul mahfuz wannan allan tsararre la ya masuhu illa al kama ya ƙulu Allahu azza wa jalla kama yadda Allah mai girma da ɗaukaka ce ya mahullahu ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana share abin da ya ga dama ya shafe shi ya kuma tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab domin asalin littafin a hannunsa yake ko shikenan dawin mabutsin wa indahu ummul kitab shi sa yace karka tambaye shi la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun shi zai ce dan me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba amma kai kadan ka cewa Allah ya Allah ya waye na fata an gane don haka yamhu Allahu ma ya sha Allah yana tab yana goge abin da ya ga dama wa yuthabbit a wata kira'ar wa yuthbit kuma a wannan kira'ar da muka karanta yana kuma tabbatar ai wa yuthbit ma ya sha kenan yana kuma tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab domin asalin littafin yana wurinsa suratul ra'd aya ta 39 faqad auda'a fi ummil kitab Allah ya yi ajiye ajiye ya ajiye a cikin lauhin mafuz makadira kullil ashiya kaddarar komai komai kaddararsa tana nan a cikin wannan littafin lauhin mafuz kama qala jalla wa ala ma farratna fil kitabi min shay ba mi sakacin barin wani abu ba a cikin littafin babu wani abu da Allah wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa ba abin da ya manta wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna kuma Allah ba ba marabkani bane bai mantuwa da haka ba kuma sakaci ta tare da Allah shi yasa ce ma farratna fil kitab min shay da komai yana wannan littafin komai kaddara komai tana cikin wannan lauyin mafuz din da haka kawai ana yanko ma ita ne gwargwado lokaci lokaci da yanayi da lokaci da wuri da duk wannan sai lokaci kawai ta sako amma an riga an tsara zaka shekara saba'in a duniya a shekara farko ga kaddara ka shekara ta biyu ga kaddara da za ta same ka kaddara ta uku da shekara ta uku haka har zuwa shekara saba'in dinnan har kaddara ka ta rana koma ka zuwa ga Allah duk tana rubuci kawai da lokacin yayi ne sai kaddara ta dinga zuwa ta same ka shi sa in ka gane kawai ka mika Allah wato ba abin da zaka yi irin kawai ka ba Allah ka huta kawai shikenan an riga an gama komai suratul an'am aya ta 38 wa kama qala Allah ta'ala kana zalika fil kitabi mastura duk abin da ke faruwa dinnan fa ya kasance dama can tabbatacce ne a rubuce shine kana zalika fil kitabi ya kasance rubutacce ne masturan tabbatacce har riga an rubuta komai ka gani an rubuta wal abdu kal qalam haka wani malami na yake ga mu wal abdu kal qalam ce kawai kai ala ce kai kamar alƙalami ne kawai suratul isra aya ta 70 aya ta 58 wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala allahi yasir suratul hadid aya ta 22 Allah ta'ala ce ma asaba min musibatin fil ard babu wata musiba da take samuwa a ban kasa wala fi anfusikum ko akan kawunanku illa fi kitabin face wannan musiba faruwarta da yanayinta da irin salanta da a lokacin da za ta faru da wa'adin da za ta ɗauka yana rubuce fi kitab a cikin lauyin mafuz min qabl an nabara a hatin kafin mu halicci ita halitta din tun kan halicci kowa Allah ya rubuta inna zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah lidhalika dan haka fa inna kulla ma yajri duk abin da kaga yana gudana inna ma yajri wafqa ma saddarahu Allah yana gudana ne daidai da yanda Allah ya rubuta shi azza wa jalla fi ummil kitab a cikin lauhil mahfuz khalaqal jannata Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlan Allah ya halicci yan aljanna Allah ka sa muna cikin su wa yassara ahlaha lil yusra kuma ya hore wa yan aljanna hanyoyin sauki na shiga aljanna wa khalaqan nara Allah ya halicci wuta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halicci yan wuta wa yassarahum ya hore musu lil usra hanyoyi masu wahala wanda za su kai su zuwa wuta khalaqa kulla shay'in Allah ya halicci komai wa ma dama al'amru kadhalika al'amrun bai gushe ba a haka yake fa nahnu ayyuhal abidu mu bayi mu dalabuna ana neman mu ne bi annuzi'ina mu yi biyayya wa annu sallima mu miƙa wuya liƙaza illahi ga hukuncin Allah wa ƙadarihi da kuma ƙaddararsa in kuma an ƙi to za a kuma abinda zai biyo baya kuma ba mai daɗi ba ne da aka kawo abinda ake neman mu kenan mu yi biyayya mu sallama mu miƙa wuya liƙaza illahi wa ƙadari wa an narda mu yadda bima qasama Allah tabaraka wa ta'ala lana da abinda Allah ya raba ya yanka ya bamu abinda Allah ya yanko maka ka hakura ka karbi wannan an gane ko wa qawluhu faqasidhu dita sai baitin da yake cewa faqasid ai ilzami dariqal wasada ai faqasid kai tafiya ka tafi tsaka tsakiya shine faqasid hudita za a shiryar da kai ai ilzami dariqal wasada ma'anar wannan gabar baiti ka lazumci tafarki matsakaici allazi la'wi jaja fihi wanda babu karkacewa a cikinsa fi kulli shay'in kuma a komai an ka ɗauka a magana a tafiya a shiga a mu'amala a ibada waqasid fi mashik waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul hamir kaga kenan ashe tafiya tsaka tsakiya din nan ba wai iya a wani bangare bane banda wani bangare shi yasa Allah ce waqasid fi mashik ka tsakaita ka yi tafiya matsakaiciya ita ba sauri irin na rashin natsuwa ba ita kuma ba sanda ba shine waqasid fi mashik da an kalle ka a ga tafiyar ka mashiyukal qasadu tafiyar ka tsaka tsakiya ce kai ba yanga kake ba sannan kuma kai ba tafiyar rashin nutsuwa kake ba wai har a cikin tafiyar so ake a tafiyar ka zaɓi tafiyar tsaka-tsakiya kai ba sanda ba da yanga da girman kai da takama sannan kai kuma ba sauri da gudu-gudu ta rashin nutsuwa ba sannan waghdud min sautik wai kai ƙasa-ƙasa da muryarka ba a ce ka dinga raɗa yadda ba a jin me kake faɗawa ba a ce ka dinga hargowa irin ta rashin nutsuwa ba waghdud min sautik haka luqman ya dinga karantar da ɗansa tarbiyyar tafiya tsaka tsakiya yace ka kuma wato yi ƙasa ƙasa da sautinka inna ankaral aswati mafi munin sauti la sautul hamir shine sautin jakuna kaga kenan mutum yana magana yana ta daga murya yana shouting la sautul hamir to wannan mala ya kawo mana wannan ma wai kaga ashe a tafiya ma tsaka tsakiya a magana tsaka tsakiya suratul luqman aya ta 19 wal qistu huwa al adlu abinda ake nufi da al qistu huwa al adlu shine adalci wa dariqul wasatu hanya tsaka tsakiya alladhi la'awi jaja fihi wala amta wadda babu tudu a cikinta babu kwari wannan ita ce hanya alwasaf in ka hau mai tudu to ka hau amta in ka shiga kwazazzabo da kwari ka shiga ainihin wato hanya wadda take waj to so ake kai tafiya akan gurin da ba tudu ba ba kwari ba shine la'awi jaja fihi wala amta wa huwa dariqu ma alladhina an'ama Allahu alaihim irin wannan tafarkin shine tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyyin daga annabawa was-siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai was-salihina da salihan bayi wa qawluhu fadin sa wala takun mutaghaliyan kar ka zama mai wuce gona da iri fihi a cikin wannan gaba annahayu anul guluwi wannan gaba tana hana mu daga wuce gona da iri wa qad duriba lidhalika mithalun arabiyyun game da wuce gona da iri an buga wani misali na larabci fil khuruj anil qasdi game da wuce gona da iri aka ce wa kullu shay'in balagal haddantaha wai duk abin da ya kai ƙarshensa ya zo ƙarshe duk abin da balagal hadda ya kai ƙarshensa in tahato ya ƙare walihaza nuhina anul guluwi don haka ne aka hana mu wuce iyaka fi kulli shay'in a komai har a tafiyan ma an hana mu wuce iyaka har a maganan mu an hana wuce iyaka har a suturan mu an hana mu wuce iyaka a sutura har a kashe kuɗi ma an hana mu wuce iyaka والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ماذا قواما كاغا وسط كده ina fata an gane da haka kenan ana so mu tafi wasat an hana mu wuce iyaka a komai a komai fa an hana mu wuce iyaka la taghalu fi dinikum har a addini ma an hana ka wuce iyaka min amri dinina game da al'amarin addinin mu an hana mu wuce iyaka wa duniyana game da al'amarin duniyar mu an hana mu wuce iyaka qala ta'ala ya ahlal kitab la taghalu fi dinikum ya ku ahlul kitabi ma abota littafi kar ku wuce gona da iri a cikin addininku suratul nisa'i aya ta 171 da haka ka tabbatar da addinin da kake baka wuce gona da iri ba kar ka wuce gona da iri a abin da ya shafi addini wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa huwa yarmil jamra lokacin da yake jifan jamra bi mithli hasal khazfi da irin tsakuwar wato harbin danko yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane iyyakum wal guluwa fid din a hirdinku da wuce gona da iri a addini fa innahu domin wuce gona da iri a halaka man kana qablakum ko fa innahu a halaka man kana qablakumul guluwu fid dini domin yanda al'amarin yake wuce gona da iri fa shine ya halakar da waɗanda suka gabace ku in kuna so ku halaka har a addinin ku wuce gona da iri in aka ce uku uku za ka faɗa in an ce biyu tsaya biyu iya sigar da aka koya ma tsaya iya wannan sigar iya salan da aka gaya ma tsaya wannan salam wayanda suka gabace ka a ce uku su ƙara ɗaya suna ganin aibin Allah ne shi ya halakar da su a ce ga sifa su kuma su canza sifar ga kaifiya su canza kaifiyar ga sigar su canza sigar ga adadin su canza adadin wannan shi ya halakar da waɗanda suka gabace ka karambani ba a yin karambani a addini shi yasa kaga guluwi ne mutum ka ganshi a wajen jifan shedan da ake cewa a aikin haji kaga mutum da takalmi ya jefa wannan guluwi ne a addini ko mutum ya dauki murgujejen dutse ya jefa wannan guluwi ne a addini an ce a dauki ya tsako a yakan kanuwa saboda sai ka nuna wauta kai gabi ne kawai ka dauki katon dutse kawai ka jefa ina fata an gane da haka kaga kenan wannan shi ya halakar da waɗanda suka gabata wannan hadithin imam muhammad ya fitar da shi hadithi na 3228 imam an-nasa'i hadithi na 357 ibn majah hadithi na 329 al-hakim hadithi na 1711 abdiya al-maqdisi hadithi na 22 min hadithi ali radiyallahu an وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وصححه الألباني في الصحيحة a cikin asayi hadithi na 1283 wa ya kulin rasulu alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna dina yusurun shi addinin nan inda na Allah ne mai sauƙi ne in ka ga wahala to ba addinin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam addinin da manzan Allah ya zo da shi mai sauƙi ne shi sa manzan Allah ce walan yushadda dina ahadun babu wanda zai wuce iyaka a addinin nan ya ɗau zafi na ba gaira ba dalili ba inda aka ce a ɗau zafi ba ya ɗumama a inda ba a ce a ɗumama ba ya yi caji gurin da ba wurin caji ba ne illa galaba hu manzala ce addinin nan sai ya fi ƙarfinsa fasaddido ku zama tsaka-tsakiya wa ƙaribu ko da ba za ku iya yin cikakke ba to ku kusa cikawa shine wa ƙaribu in ba za ku iya kammalawa ba to aƙalla ku yi kusan kammalawar wa abshiru ku dinga yi junan ku bushara addinin musulunci addinin bushara ne wasta'inu wajen ibada ku nemi taimako da waɗannan lokutan lokuta ne da ana yin ibada cikin nishaɗi a cikinsu bilgaduwati da asuba safiya kenan war rauhati da yamma rana ta yi sanyi kenan wa shay'in min ad-duljati da wani yanki na dare wannan lokuta ne wanda zai hadda alqur'ani wanda yake son ayyuka na alkhairi na ibada wa'annan lokutan akwai nishadi a cikin yin su in kai mai kokarin hadda alqur'ani ne to ga lokuta manzo Allah ya baka sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu da irin asuban nan to sai kuma la'asariya tsakaniya rana ta yi sanyi nan ma shi ma lokaci ne mai albarka in ka taba abin da ka taba to can kuma da daddare ka gama komai kan bacci ya zo nan ma lokaci ne mai kyau Daka abinda ka haddace da safe ka tisa shi da yamma ka kuma zo kwanciya bacci ka maimaita shi insha Allah zai zauna dan kai amfani da lokuta waɗanda babu ainihin wato gajiya a cikin su kuma ra ba zafin rana in ma lokacin zafi ne to zaga waɗannan lokutan akwai sauki na zafi da sanyi ko tafiya za ka yi wayannan lokutan su ne lokutan tafiya musamman a irin kasashen da ake zaune lafiya kaga mu yanzu kasashe irin namu ko kasa irin tamu kaga sai an duba wanda lokaci ne wanda shi sai an kalli zarfi zaman da zarfi makan ina fata an gane sai an duba zarfi zaman da zarfi makan kila sammakon nan da ake magana yanzu su kuma wasu eriyoyin wasu wuraren sammakon kuma ba, ba zaman lafiya ba ne in an je kuma akwai wasu ɓata gari da suke amfani da wannan wasu kuma yammaci ɗin daidai lokacin da ake ganin rana ta yi sanyi a lokacin su kuma suke nasu aika-aikan wasu kuma da daddare to sai a duba kuma a ga wani lokaci ne in an baddala shi kuma ana samun sauƙin tafiye-tafiye amma hatta ko tafiya ne abin hawa ya fi daɗi ya fi lafiya irin waɗannan lokacin domin yana ɗaukan zafi adatan to kuma ga zafin rana sai ga abubuwan yanzu sai ga ana samun higher temperature sai a ce ruwa ya ƙone ko lagreto ya yi zafi ko kaza ko kaza amma irin da sanyin safiyan nan to in aka yi tafiya za ga abin hawan shi kansa yana samun nishaɗi wajen yin tafiyar ba a takura shi ba hakan aka ce da yamma rana ta yi sanyi za a yi tafiya shi sa lokacin duk da ana cikin tsaro ana da tsaro a ƙasa za ga duk matafiya yawanci irin waɗannan lokutan akwai wanda ba sai an ci abincin dare sannan kawai zai sabu jaka ya ce to mun tafi saboda wannan lokacin kawai kai addu'o'in ka yan kwanta kwanta ne yan kato da gora su ma ba ba ko da yaushe ake samun su ba an gane ko to yanzu kuma kaga ga yanayi ya canza Allah ya kawo mana aminci Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 39 hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu wa yaqulu alayhi salatu wassalam yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yassiru ku sauƙaƙa ba wai a addini ba cikin al'amuranka kasuwancinka zamanka na office duk harkokinka ka zama mai sauki zamantakewarka da iyali ka zama mai sauki yassiru ku sauƙaƙa wala tu'assiru kar ku matsa lamba kar ku matse kar ku takura wa bashiru ku zama mashi bushara kowa ya je yana sha'awar addini nan kowa ya je yana son sunnan nan kowa ya ji kaza wala tunaffiru kar ku dinga kore mutane a zo ka saki wasu bama bamai da mutane sun ce awu haka sunnan take duk ka jawo mutane matsala saboda baka iya da'awa ba duk ka zo ka kori kowa ka rarraba kowa kaulasan saura guda ɗaya ba mu san kuma wa zaka ba ba أخرجه البخاري إمام البخاري يروي تونا حديث حديث نا 69 ومسلم إمام مسلم حديث نا 4549 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ويقول عليه الصلاة والسلام annabi alaihi salatu wassalam yana cewa halakal mutanaddiuna masu wuce iyaka sun halaka ai algulatul mutajawizuna li hududillah ai masu wuce iyaka masu ƙetare iyakokin Allah fi ayyi shay'in cikin komai komai an ce ga inda aka ce a tsaya geji shi sai ya wuce wara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yawman dahiyan fi shamsi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani mutum dahiyan ai qa'iman ya ganshi a tsaye fi shamsi cikin rana mutane ana bazara rana tana ana zafi yana ta gumi a tsaye a cikin rana fasala an halihi abu isra'ila kenan eh shine wata ruwaya ta faɗi sunansa abu isra'ila manzo Allah ya tambayi halin wannan yace a wancan bawa Allah fa yayi ganshi a cikin rana a tsaye qalu sahabbai suka ce innahu nazara an yasuma dahiyan alƙawari yayi wa Allah zai azumi kuma a tsaye a wata ruwayar yayi wa Allah alƙawari zai yi azumi kuma zai wuni a rana kuma ba zai zauna ba kuma ba zai kowa magana ba ga azumi ga tsayuwa ga rana ga ba magana an gane ko faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce murhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma sawmahu bawon Allah azumin kawai shi Allah yake bukata sauran duk ajiye waɗannan kayan naka yace ku gaya masa yayi magana ya shiga inuwa ya samu guri ya zauna kuma ya cika azumin sa kaga wannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ya addini yake yanzu shi kaga wancan ɗaukaye sai an yi zafi sai an sha wahala shi ne addini da haka yana ganin shi azumin shi shi kadai kawai a ce kawai mutum kai ya ci komai ai wannan bai zama wani ibada ta wani a zo a gani ba bari ya yi mata makale makale sai ya makalo tsayuwa a rana a tsayuwa sai ya makalo shiga rana sai ya makalo yin rashin yin magana annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya kakkabe waɗannan yace wannan ba addini bane azumin kawai Allah yake bukata wannan shi ma hadisi ne wanda yake wancan na ainihin wato yassiru wala tu'assiru hadithin muslim ne hadithi na 2670 hadithin ibn mas'ud shi kuma wannan hadithin na karshe da muka karanta hadithi ne na imam al-bukhari hadithi na 6704 hadithin ibn abbas radiyallahu anhuma falgulu fi kulli shay'in muharramun yan uwa wuce gona da iri a komai haramun ne a komai an haramta maka ka wuce iyaka kama annal ifrata wat tafrita mamnu'un kaman yanda wuce iyaka da sakaci an hana wal muslimul haqqu muslimi na gaskiya da'iman yasiru fi tariqil wasat ko da yaushe musulmi na gaskiya yana tafiya ne a hanya tsaka-tsakiya ba'idan an guluwul gulati wa ifradihim yana nisantar wuce iyaka da ƙetare iyaka irin ta masu ƙetare iyaka wa an tafridil usat kuma yana nisantar sakaci irin na masu, masu sabo wa taqasirihim da gazawarsu walidhalika haddara huna dan haka ne anan malam ya tsawatar min al-guluwi daga wuce iyaka wa bayyana zalika kuma yayi bayanin haka bi masalin da wani misali darabahu da ya buga misalin fi annal qudura tafuru bil galyani yake cewa su fa tukwane suna tafarfasa ne ko tafuru suna tashi ne bil galyani wato da tafarfasa yani abin da yake nufi wato yani tatiha narun hadi'a yace za ga tukunyan aka dora ta akan murhu farko wuta ce mai saukin kunnawa wato mai sauki take zo wa wannan tukunyar a hankali a hankali thumma lam talbath ba za a jima ba an tasila ila darajatil galyan har sai tukunyan nan ta kai mataki na tafarfasa fa'iza wasalat ila darajatil galyan idan tukunya ta kai matakin tafarfasa rubba matan fajiru sau da yawa takan wato takan faffallatsa an gane tamfajir za ka ta fara mutum yana kusa da ita za ta fara tsalle tana kila zubowa sai ka ji ta kona mutum wata kharuju an wad'i had dabi'i takan fita daga yanayin ta irin na dabi'a saboda me saboda ta ta farfasa to duk mutumin da ya wuce iyaka shi ma abin da yake zama kenan zai zama kamar tukun yadda in ta riga wutar ta zo mata ta tafasa kuma an ki dauke ta an ki rage wutar za ta yi ta tafarfasa har kuma kaga abin yana yana fuffuta to abin da zai faru kenan da haka sai ga mutum ya fita daga dabi'arsa kuma yana yin wani abu da kuma a wannan daidai lokacin da yake wannan abin ba addini yake ba kawai ya shigo da kuma zafin kai kawai yanzu wannan abin da yake ba aya ba hadisi zafin kansa ne kawai saboda ya wuce iyaka wa haka za sha'anu man ya galu fi dinillah kamar haka sha'anin yake ga duk wanda ya wuce iyaka cikin addinin Allah wa man wa mimman haji ahlus sunnati wal jamaa to ai yana daga cikin manhajin ahlus sunnati wal jamaa annahum wasatun su mutane ne matsakaita baina ifradil mufridina al gulatil jahala tsakanin masu wuce iyakar wato masu wuce iyaka waɗanda suka ƙetare iyaka jahilai wa baina tafridil mufarridina suna kuma tsakatsakin masu sakaci da yawa al'usatil fajara masu sabo fajirai alfasaka fasikai to su zaka same su suna tsakiya su ba sa layin al'usatul fajaratul fasaka ba sa cikin kuma algulatul jahala ba sa ciki الشريعة كاملة تامة وشاملة الإمام القهطاني يقول الشريعة المسلمة كملالية تامة تككية وشاملة غممية ta cika ba ta bukatar ƙari kuma ta ƙunshi komai ba abin da ta bari shine shamila tam kamilatun tamma ta kammala ta cika wa shamilatun kuma bata bar komai ba ta kunshi komai da komai da aka ba a bukatar wani daga baya ya kawo wani abu ya ce gashi shi ma addini ne addini ya cika shari'a ta gama cika an bayyanta ko kun shirya mu karanta baiti na 87 karan karanta ku yi mun gunguni ne an ga gurin din bi shari'ati wal kitabi kilaihima وكلاهما للدين واسطتان وكلاهما للدين واسطتان دين بالشريعة والكتاب كليهما من بالشريعة والكتاب كلاهما فكلاهما للدين واسطتان فكلاهما للدين واسطتان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بج- بجميع ما تأتيه محتفظان بجميع ما تأتيه متفقان وكذا الشريعة والكتاب كلاهما وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان بجميع ما تأتيه متفقان ma'ana ya ce din bi shari'ati ana gafata mala in za ka yi addini nan kai addini da sunna wal kitabi da alkur'ani kilaihima su su biyun nan sun ishe ka inda addini za ka yi in dai addinin Allah ne to alkur'ani da sunna sun ishe ka a shari'a anan yana nufin sunna an gane ko din in dai za ka yi addini to bi shari'ati wal kitabi kilaihima ka yi addininka gwargwadon yadda ya zo a sunna da alkur'ani su su biyun nan fakilahuma kaga waɗannan guda biyun wasiɗata ne tsanuka ne guda biyu liddini na addini duk wanda zai addini to su ne wasiɗa su ne tsani wakaza shari'atu wal kitabu haka ma alkur'ani da sunna kilahuma kaga su su biyun nan bi jami'i ma tatihi muhtafizani da alkur'ani da sunna su biyun nan muhtafizani ababan bawa kariya ne bi jami'i ma ta'tihi da dukkan abin da suka zo da shi shi alkur'ani Allah ta'ala ya dauki nauyin kare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sunna Allah ya alƙawarin kare ta ta hanyar mazaje isnadi inna isna innal isnada min ad-din laula al-isnad la sha'a man sha'a ina fata an gane haka annabi sa haka imamu shafi'i in ban manta ba yake faɗa qawluhu din fi'lu amri din fi'ili amri ne min dana ya dinu diyanatan kalmar din din nan daga dana ne fi'il madin ya dinu fi'il mudari'in diyanatan masdar ai zalla wa khada'a wamtathala wanqada shine ma'anar din aka ce din ana nufin zalla kaskanta wa khada'a risina wamtathala bi wanqada mi kauya an gane ko yawa da haka aka ce din bi shari'a ana nufin ka- ka risina wa shari'a ka nisar- risina wa alqur'ani da sunna ka ainihin wato kaskantar da kai a gaban alkur'ani da sunna ka bi alkur'ani da sunna ka miƙa wuya wa alkur'ani da sunna bi ma'ana abin nufi annahu yajibu alal mar'i wajibi ne akan mutum an yadina an an yadina Allah an yadina lillahi tabaraka wa ta'ala ya risina ya kaskantar da kai ya bi ya miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala bittiba'il kitabi was sunna ta hanyar bin alkur'ani da sunna wal maqasudu bi shari'atu huna domin abin da ake nufi da ash-shari'atu anan as-sunnatu ana nufin as-sunna wal kitab abin da ake nufi da al-kitabu a wannan baitin al-qur'an ana nufin al-qur'ani fakilahuma lid-dini wasitani ay la yu'rafu ad-din ay wa'annan hanyoyin guda biyu wa'annan usul din guda biyu da al-qur'ani da sunna sune wasida sune tsani na sanin addini ay la yu'rafu ad-din ay babu yanda za a san addini wala yu'khadhu ad-din ba a daukar addini wala tustanbadu al-ahkamu ba a fitar da hukunce hukunce wala tufhamu al-aqida ba a gane aqida wala al-akhlaqu ko dabi'u wala al-adabu ko ladubba wala al-ibadatu ko ibadu illa min kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar littafin Allah mai girma da daukaka sai ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahuma wahyun min Allah azza wa jalla domin su su biyan dukkanin su wahayi ne daga Allah azza wa jalla wad-dinu la yu'khadhu shi ko addini ba a karbarsa illa min al-wahyi sai daga wahayi wal wahyu kitabun wa sunnatun wahayi ko shine alqur'ani da sunna qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu manzon Allah ce lallai ni an bani alqur'ani da kwatankwacin qur'ani tare da shi wannan hadithin ya gabata takharijinsa ya gabata a safha ta 59 fakilahuma wahayun kaga kenan alqur'ani wa mithlahu din shine sunna wahayun dukkanin su wahayi ne wahayun muta'abbadun bi tilawatihi akwai wahayi wanda ake yin bauta da karanta shi wa huwa alqur'ani shine alqur'ani wa wahayun yu'malu bihi da kuma wahayin da ake aiki da shi wa in lam yuta'abbad bi tilawati koda ko ba a yin bautar Allah da karanta shi wa huwa ma sahha min al ahadithi wannan kuma shine abin da ya inganta na hadisai ar rasulil huda daga manzon shari'a sallallahu alaihi wa sallam walidhalika bayyana annahuma wasitatan lid-din da haka al-imam al-qahtani ya bayyana cewa da al-qur'ani da sunna tsanika ne guda biyu na addini ai innahuma asasud-din kulli ai ma'ana su ne tushen addini gaba ɗayansa alladhi yaqumu alai wanda addini yake tsayuwa a kai wayar takizu alaihi bina'uhu ginin addini yake zama daram a kansa wala yasihu an yi ukhadha dinu bai inganta a ɗauki addini a riƙe addini min gairihima daga wasu hanyoyin ba alkur'ani da sunna ba fa idza dinta bihima in har kai addini da su ya abdullahi ya kai bawan Allah waɗabbaƙata a hakamahuma ka ɗabbaƙa hukunce-hukuncen alkur'ani da sunna wa waɗanta nafsaka li amrillahi wa amri rasulihi wa waɗanta nafsaka ka ɗaure kanka li amrillahi ga umarnin Allah wa amri rasulihi da umarnin manzan Allah alladaini thabata waɗanda suka tabbata fil kitabi was sunnati a cikin alqur'ani da sunna fa hadha huwa ad-dinul haqq dan uwa wannan shine addini na gaskiya wa huwa shar'u kuma shine shari'a wa huwa al-islamu kuma shine musuluncin alladhi la yaqbalu Allahu dinan siwa wanda Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba qala sallallahu alaihi wa sallam inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni taraktu fikum shay'ain lalle ni na tafi na bar muku abubuwa guda biyu lan tadillu ba'dahuma ba za ku taba bata ba a bayan su in dai kuna bin su a baya ba za ku bata ba kitaballah na farko littafin Allah wa sunnati da kuma sunnata walan ya tafarraka kuma ba za su taɓa rabuwa ba kar wani ya dan alkur'ani zalla ya zo ya ce mana ai a ai kawai sai iya alkur'ani manzo Allah mu ya ga mana cewa lan ya tafarraka ba za su taɓa rabuwa ba hatta ya rida alayyal haud har sai sun gangaro tafki na tare wannan hadisin akhrajahu ad-darqutni hadisi na 149 والحاكم حديثي نا 291 والبيهقي في الكبرى حديثي نا 20834 حديث ابي هريره الله يقرا masa yadda sai mu tashi wa kaza shari'atu baiti na 88 insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah